المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau 21 ga watan 6 shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 24 ga watan 1 shekara ta 2022 miladiya muna darasi na ɗaya a cikin suratu ash-shu'ara wanda yau insha Allah za mu fari wannan sura satin da ya wuce mun kammala suratu al-furqan ita suratu shara'i a sura ce makiya akwai riwayar da ta zo daga tafsirin malik almajirar suka ce ana ce da ita suratu aljami'a ko suratu shara'i ko suratu jami'a so insha Allah ta'ala za mu fari wannan sura mai albarka a yau alarma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم
wannan su ne alhuruful muqatta'a alwaqi'a fi awa'il suwar ma'ana wasu kalmomi yankakku disjoint letters waɗanda a rarraba suke wanda galiban suna kasancewa ne a farkon surori fi awa'il suwar mun sha magana a kansu cewa tafsirin da ya fi kowanne dacewa sai a ce Allahu alamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya bar wa kansa sanin me ake nufi da waɗannan kalmomi tasimim duk da wasu sun yi ƙoƙari sun fassara ma'anar kowane harafi daga ciki Allah ce tilka ayatul kitabil mubin wadancaninka ayoyi ne na littafi wato mabayyani a nan sai mu ce waɗannan ayoyi ne da za a karanta mana na cikin wannan suratu shu'ara'i na wani littafi shine alqur'ani hadhihi ayatul qur'an almubin menene almubin ana nufin albayyinu aljaliyu alwadi ayoyin da suke sun fito fili kuma bayanin su ya fito karara babu wani abu koyayye da mutum zai waye gari a ce ya karanta maganar Allah ya kasa fahimtar ina aka sa gaba daga cikin ma'anar almubin ayoyin alkur'ani almubin su ne ayoyin da suke suna rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya sannan suna rarrabewa tsakanin shiriya da bata القرآن لتافي نبينا للتافي الذي يوضح ويفصل بين الحق والباطل والغي والرشاد to wannan gurin Allah ya nuna mana tsarkin littafin hasken littafin dacewar littafin abinda kawai ya saura gare mu mai imani da shi mu aiki da bayanan da ya zo a cikin alkurani to amma annabi sallallahu alaihi wasallama bayan saukan masa da wannan aya da wannan bayani sai ke shiga cikin kunci da damuwa idan ya ga mutane ba su fahimci alkur'ani ba ko ba su yi imani da alkur'ani ba ko ba su yi aiki da alkur'ani ba sai ya ji damuwa sai ya ji bacin rai sai ya ji kamar ina zai sa kansa to shine Allah ya ce la'allaka bakhiyun nafsaka Allah yakunu mu'minun mu'minin kamar zaka kashe kanka kalmar bakhi'u tana nufin muhlik muhlikun nafsak yanzu ya muhammadu kashe kanka za ka yi kamar za ka kashe kanka saboda damuwa Allah ya kono mu'minina saboda waɗannan mutane ba su yi imani ba ya bujira musu ya musu bayani ya yi da'awar amma ina sun ƙi su yi imani sai izgilanci ya shiga hazan damuwa alaihim wannan aya rarrashi ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da kin imanin kafiri Allah ya nuna masa idan kafiri bai imani ba kai haƙuri kai haƙuri kamar yadda Allah ya ce a wani gurin fala tazhab nafsuka alaihim hasarat duka ayar ma'anarta ɗaya da wancan kaka bari ranka ya tafi akan waɗannan mutane saboda sun ƙi su imani kawai iyakaci kai wa'azi man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya imani wanda ya so kuma ya kafirce da inda Allah ya ce a wata ayar fal'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha al-hadithi asafa duk ma'anarsu guda ne a cikin suratul kaf da yawa daga cikin malamai sun fassara la'allaka bakhi'un nafsak kalmar bakhi'u ta zo a nan ta zo a cikin suratu al-kahfi can kuma cikin suratu fatir fala tazhab nafsuka alaihim hasarat suka ce bakhi'un nafsak yana nufin qatilun nafsak kashe kanka zaka yi kamar ka kashe kanka saboda ba su yi imani ba a kar kai haka kai haƙuri inna sha'anu nazzil alaihim minas sama'i aya idan mun ga dama in ji Allah ƙarfin mulki da sarautarsa Allah yana nuna masa don dai jarrabawa ce muka yi mu mun saukar da ƙur'ani ne don jarrabawa ga mutane amma da mun so da mun ga dama za mu saukar da ayoyi ko mu'ujizozi a gare ka ai laushi ina la'anzalna aya da mun ga dama da za mu saukar da wata mu'ujiza wadda za ta sa su dole su yi imani tattarruhum ilal imani in Allah ga dama a dole dole sai su Allah ce lakin na la naf'alu zalika sai dai magana imani mu ba za mu sa mutum ya imani a dole ba shi yasa dama Allah ba da zabi in kaga dama kai in ka dama kar kai amma dai an gaya maka masu imani aljanna wanda suka yi kafirci wuta da haka duk abin da mutum ya zaɓar kansa shikenan kai kuma karkata da hankalinka kenan abin da Allah yake nufi so ake ayi al-imanul ikhtiyari لا نريد من كل أحد إلا الإيمان الاختياري ba abin da muke nufi ga kowane mutum irin ya yi imani da zaɓinsa imani da raɗin kansa ba wai imani a dolen dole ba amma inda so ake a imanin a dolen dole Allah ƙarfin mulkinsa da sarautarsa ya isa ya sa a yi imanin a dolen dole daka fala tazhab nafsuka alaihim hasarat ka kwantar da hankalinka kai haƙuri ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kullum jami'a haka Allah ya ce da ubangijinka ya ga dama da kowa ma dake bayan ƙasa ma kowa ma sai ya yi imani ba za a samu kafiri ba inda Allah ya ga dama kowa sai zama mai imani kowa sai zama mumini na'am karfin mulkinsa ya isa ya haka to amma ya ce ba zai haka ba zai bar jarrabawa ne ayi imanin ikhtiyari zabi Allah ya turo manzanni su ta bayanin hanyoyi na kwarai sai mutum ya saba zai bi hanyar manzanni da annabawa ya samu shari'a da tsira ko ko zai bi hanyar shedanu da mutanen banza ya fada cikin halaka da tabewa dan haka Allah yake nuna musu ya haƙuri shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walau sha rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida da ubangijinka ya ga dama da ya mai da mutane suna kan addini daya amma kudurarsa da hikima ta sa tabaraka ta'ala ta zarto akan addini ya saukar da shi ne mutum ya zaba tsakanin musulunci da kafirci kuma ya saukar da alhujjatul baligha ala khalqihi hujja cikakkiyar hujja isasshiyar hujja ga halittarsa ya saukar musu da littafi kuma ya turo annabin da zai yi sharhi da bayanin wannan littafi ne ya saukar da manzanni ya saukar da littattafai ya saukar da littattafai ya saukar da masu bayanin littattafan da haka mutum ya ga dama sai imani idan ya ga dama kuma ya ra'ayinsa ya je kafirci amma dai sakamakon abin da ka aikata za ka girba ka ga dama ka ta ibada ka ta sallah ka ta karatun alkur'ani ka yi kaza ka yi kaza ka samu hanya ta kwarai da dacewa idan kuma ka ga dama ka ce shidanci za ka zaba bismillah ga kaga duniyan nan aji a ta bugawa to sai Allah ya ce mai malam
إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين sai su zamanto masu kankan da kai da mika wuya ga waɗannan ayoyi shine fazallat a'naquhum laha khadi'in wuyayuwansu za su zamanto masu wato mika wuya ga waɗannan ayoyi da muka saukar a dolen dole yawwa to amma ba mu yi haka ba saboda jarrabawa sai ya ce وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين Allah ya ci gaba da bayanin kafirai ya ce babu abin da zai zo musu na ambato daga arrahmanu shine Allah ana nufin ayoyi na alkur'ani su ne azzikir muhdathin sabon sauka shine muhdath jadidun fi nuzuli wanda sabon sauka ne suna jin ayoyi sababbi sun sauka illa kanu anhu mu'ridina face sai sun kasance masu kan wato masu kauda kai shine mu'ridin masu kauda kai ga waɗannan zikir da ya zo musu daga ubangiji ai kullama ja'ahum kitabun minas samai a'rada anhu aktharun nas duk lokacin da littafi ya zo musu daga sama to da yawa daga cikin mutane sai su kauda kai su rabu da shi su kisibi su ƙaryata manzanni su ƙaryata littattafan gabaki daya kamar yadda Allah ya ce wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minina ko mun kwadayinka da yawa daga cikin mutane ba za su yi imani ba la ilaha illallah na'am kaga kenan in ka fada cikin masu imani sai ka gode Allah Allah ya zabe ka don Allah ya ce ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin da yawa daga cikin mutane komin kwadayin su imani da kake yi wallahi ba za su yi imanin ba haka za su yi ta rayuwa akan kafirci mun je wani taro mun tashi kowa aka ce aje ai sallah kabbara muna sallah kawai sai sai wani ya tashi sai ya fita ashe shi baya sallah eh wallahi ana tare igama na ganshi na ce ka Allahu akbar gashi mutum iya cika da magana da ilimi da waye amma an zo sallah sai ya tashi abin nan shi baya sallah shi arne shi kaga wannan bai rabauta ba subhanallah يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الألعاب والنار مثوى لهم su ci su sha su ji daɗi su yi duk abin da za su yi na duniya Allah ce makomar su wuta ka ga mutum lafiyayye da ƙarfin jikinsa amma ba ya sallah bai imani da ita ba bai yadda ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to haka Allah yake raba kasan in Allah ya ga dama cikin tsarinsa sai ka ga cikin layin ka kakanka kakan kakanka babanka mamanka waye ɗinka duk kuna cikin musulmi wani kuma wallahi sai ga an kuskure eh ya bullo cikin wani layi na daban kuma ba ruwan Allah fa kowa ya rayu abin da zai in an mutu kuma akwai wuta akwai aljanna wallahi wallahi Allah ya mana afuwa. To waɗannan mutane sifofinsu da zara Allah ya saukar da aya ko ya saukar da wani ambato shine zikir sai su kau da kai su ƙi yadda da abin da Allah ya faɗa. Ƙin hukunci da abin da Allah ya faɗa kau da kai ne, iran ne an zikirillah. Ƙin saurara da aiki da abin da Ubangiji ya faɗa a cikin mu'amalolinmu na gobe yau da gobe i'rab ne an zikirillah kau da kai ne daga ambaton Allah dan akwai musulmin da zaga kawai qur'ani yanda ka san karatun jarida haka aka maida shi kawai ba zamu mai qur'ani yace sai aiki da shi ba in ma kace za a aiki da qur'ani sai a ce ai kai ba kauye ne ai ai tsofan tsari ne ai kaga mutane suna karanta qur'ani la yaqra'unahu liyatta'izu ba suna karanta shi dan su wa'astu ba sam wala yaqra'unahu liya'malu bihi ba su karanta qur'ani dan su yi aiki da shi sam a an dai waye gari dai kan ana karanta qur'ani ba da karanta arira kamar karanta jarida yanzu kaga mutum ya dauke jarida ya ga dama ya aiki da abin da ke cikin ya ga dama ya jefar da ita to akwai wanda suka dauki qur'ani a haka ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أنزو مسد آيوين الله يا كودكي Allah ya ce duk wanda yake kau da kai gabarin ayoyin Allah to yana da rayuwa mai kunci fa inna lahu ma'isha danka rayuwa mai kunci rayuwa mai kunci jama'a ba wai lalle a gane ta a riga ko a sufan jiki ba a zuciya wani a kuntace yake dan bala'i yana cikin matsi ya kasa samun nutsuwa wallahi kun sa akwai wani raha kalbiya kwanciyar hankali da nutsuwa na zuciya masu imani ke samun sa wanda ba a siya a kasuwa zaka ci tuwo miyar kuka da tuwon masara ba nama ba komai sai wake a ciki ka koshi kai gyatsa ka ce alhamdulillah ka zauna ka baje tumbinka a kofar gidan ka sha iska lafiya kalau ba damuwa Allah kana ma zaune zaka ji gengedi yana buga ka saboda tsabar kwanciyar hankali wani ko yana nan wallahi baya iya bacci sai yawa kansa allura wani ya rasa me yake mai daɗi menene yake masa daɗi ga gidajen akwai ga motocin akwai ga mulkin akwai ga dukiyar akwai ga komai akwai ga duniyar akwai amma ya hana shi imani ya hana shi nutsuwa ka san mala akwai lokacin da zaka wayi gari ko baka da komai sai ka ji alhamdulillah you are comfortable ko ba ji ne wanda baya ji ya daga hannu mu wallahi imani ne wannan ko ka je kai sallah ta jami'i in ka gama sallah ka fito sai ka ji wani natsuwa ko in ka gama karatun qur'ani kai addu'a sai ka ji me natsuwa ko da ba ta ruwa aljihunka to wannan ina gaya maka yana taimakawa wajen kwantar da hawan jinin mutum yana taimakawa wajen sawa mutum rayuwarsa ka ga a nutse zaka ga wani zaka ce ka sai ka ci ka amma wani yana da nutsuwa amma ba bai da kuɗi ha ashe kaga ba kuɗi bane nutsuwa akwai mai kuɗin da za gan shi a gigice yanda ka san an koro jakin dawa daga daji wallahi a firgice yake amma fa yana da kuɗi malam yana da kaza yana da kaza yana kaza so samun kwanciyar hankali da nutsuwa da ayoyin Allah shine fa komai riba ka bude qur'ani ka karanta kai tilawa sai ka ji kwanciyar hankali wani ya zo ya bugo waya na cewa wallahi yana cikin damuwa ya rasa inda zai saka sa nace kaga karka gigita kanka kana da abin kwantar da hankali ci ka ɗauki ƙur'ani ka ta karantawa ku je kai kwana uku ka kira ni a waya malam ƙur'ani yanzu za a warke na ce taskuwa taskuwa ba dai tashi hankali kike da damuwa kana cikin ɓacin rai ba mai da ƙur'ani abokin hiranka wallahi al'azim wata sakina da nutsuwa Allah zai yaye maka zai dora maka ya yaye maka wannan bakin ciki da damuwa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ku saurara qur'ani yace da ambatan Allah zukata suke samun Allah ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah waɗanda suka yi imani fa suna fa samun nutsuwa da kwanciyar hankalin zuciya ne da ambaton Allah wani lokacin ka bugi iska kawai kai ta subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ka ta bugawa kafin aje wani lokaci ma za ga wata sakina da nutsuwa in aka gaji a ta salatin annabi in aka gaji a ta kabbara haba malam babu wani ba inda zaka je ka bada kuɗi a baka wannan nutsuwar babu to wannan shine tsadar imani da Allah ya ba mutane ba su biya ko kobo ba ko taro baka biya ba Allah ya mai da kai musulmi mai imani wallahi ko yaro ne yake da fitina a gida ke tada hankali ku tire shi ku dinka karanta mai Qur'ani wallahi zai dauce ci sai ya canja a dole saboda littafi ne da yake bada mai itmi'inan ma mana itmainan kwanciyar hankali da natsuwa so ina muku wasiya da riko da qur'ani da kwantar da hankali da karatun qur'ani wasu za ga Allah ya musu ni'ima sai ka ji ana ta depression depression depression ko kwanan nan wata ta kira tana depression ba ma bacci depression mai gina na ba depression depression depression ka je ka dauki qur'ani ka karanta bature ya kirkira muku wani ciwo yana ta ɗirka muku magani kuma kun kasa warkewa kuma ga maganin depression mun je wata lacca wata mata ta bugo tana tambaya ita babban damuwanta depression ne ke damunta ba ta bacci ba ta kaza ba ta kaza na ce ki ɗauki ƙur'ani hajiya ki ringa karantawa ki ringa azumi litinin alhamis ki gani kun sa duniya a cikin sha'aninku tunanin duniya kar ta kubuce muku tunanin kaza kun manta da Allah billahi azimu malam duk mutumin da ya kama ibada da karatun qur'ani azumi salatin annabi sadaka wallahi azimu ya fi karfin depression kuma wannan shine maganin depression ka je ka gara ba lalle maganin bature maka maganin ba amma wannan ƙur'ani garanti ne tabbas ne ba wa shakka muke ba to iya nisantar mu ga ubangiji iya damuwa sai ga mutum ya zama kamar mahaukaci ba what happened to you depression wallahi malam depression fa yanzu kuma kusan karamin hauka ne sai mutum wallahi malam sai mutum yana yana behaving abnormal abubuwa daban duk ya caccanja amma shi bature ba yadda zai ce ka je karanta qur'ani ba za su gaya ma ba kuma likita ma in ba musulmi ne mai imani ba ba zai ce maka kai ka je karanta qur'ani ba ita dirka maka kwaya ga Allah ce ala me definition rashin kwanci hankali da nutsuwa da damuwa to Allah ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah da zikiri zukata ke samun nutsuwa da kwanciyar hankali ku jarraba ku gani akwai nasara a ciki ya rabbi amin a wata ayar Allah ce ya hasrata ala al-ibad ya hasratan ala al-ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un wadannan kuma babu wani manzo da zai zo musu wato da ambaton Allah face sai sun yi mai isgilanci waɗancan su kau da kai ga abin da Allah ya faɗa waɗannan kuma izgilanci a nuna annabin ma bai dace ba a nuna ƙarya yake yi a nuna a abin da haka kuma haka ne a ta gaya wa annabi baƙaƙen maganganu shine illa kanu bihi yastahzi'un to Allah ya ce faqad kazzabu نعم فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون hakika sun karyata manzanni sun karyata Allah sun karyata Qur'ani sun karyata littattafan da suka gabata amma fa sayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un tunda suka karyata ma ja'ahum bihi min al-haqqi ko ma ja'uhum bihi min al-haqqi abinda annaba suka zo musu na gaskiya to da sannu za su san labarin wannan karyatawa ba da hinin bayan wannan lokaci shine fasayatim an ba'u ma kanu bihi yastahzi'un labarin ƙaryata ko labarin izgilanci da suke yi wa annabawa da ayoyin Allah da sannu zai zo musu za su gane wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun da sannu azzalimai kafirai za su san ina ne makomarsu ina ne majiyarsu sannan Allah tabaraka ta'ala ya nabbahar dangane da girman mulkinsa da jalalarsa da ƙudurartasa ta sha'aninsa ta baraka wa ta'ala a kan duk waɗanda suke ƙaryata waɗannan manzanni da annabawa to za su ga sakamakon Allah wanda yake alƙahiru al'azimu alƙadiru a kansu mai rinjaye mai girma mai iko wanda shi ya halicci kasai ya fitar da dukkan tsirrai a cikin wannan kasai kala-kala ya fidda mutane ya fidda dabbobi ya fidda halittu ya ce inna fi zalika la'aya lallai a cikin wannan akwai aya dalala ala qudratil khaliqi akwai nuni akan karfin mulki da isar ubangiji mahalicci akan komai da komai wanda shine basat al-arda wa rafa'a bina as-sama ya shimfida ƙasa ya daga ginin sama tabaraka wa ta'ala Allah ce wa ma kana aksaruhum mu'minina da yawa daga cikin su basu kasance masu yin imani da Allah tabaraka wa ta'ala ba ai ma kana aksaruhum yu'minu wato da yawansu ba za su yi imani da Allah ba fi ilmin lahi Allah ya sani masu irin wannan hali masu irin wannan ɗabi'a ba za su yi imani ba da yawansu ba za su yi imani ba don ba sifar masu imani ba ne ba saboda sun karyata Allah wa bi rusulihi wa kutubihi sun karyata manzannin Allah suka hada halli ta ma duk suka ce jahadi ne gaba ɗaya ƙarya ne khalafu amrallah suka saba wa umarnin Allah wartakabu zawajira suka aikata abubuwan da duk Allah ya hana gabaki daya sai Allah ce mai malam
wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka rabbaka lahuwa al azizu lalle shine wanda ya buwayi ya rinjayi shine allazi azza kulli shay'in wa qaharahu ya buwayi komai ya rinjaye shi wa galabahu shine al'azizu in ka an ce al'aziz wato ubangiji mai rinjaya da buwaya da galaba abdulaziz bawan ubangiji mai rinjaye mai galaba mai buwaya shine al'azizu tabaraka wa ta'ala ya fi ƙarfin kowa in yadda ki kowa ba mai magana duk wanda Allah idan ne shi ba wanda ya sai daga shi in yayi murkusa ba ai sa'a tashi ba sai ubangiji mai wuta da aljanna tabaraka wa ta'ala mai isa da iko da buwaya arrahimu kuma ga tausayi ga karfin mulkin in ya ga dama zai kona kowa ya zauna lafiya dan ba a tambayarsa me yasa ya aikata wani lokacin kuma a yi masa sabo sai ya yi tausayi shine arrahimu arrahimu bi khalqihi baya gaggawa ma'anan arrahimu tausayin nan ma'ana ubangiji ne da baya yin gaggawa wajen yin azaba ga wanda ya saba masa la ya'jalu ala man asahu bal yu'ajjiluhu wa yanziruhu baya gaggawa ga wanda ya saba mai sai ta kyale ka ita jinkirta ma ka ta sabo ka ce to ka tuba ka ƙara yi ce to a dai tuba ka ta sabo ka ce to ku tuba utubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah ya ku mu'mini gobe ka fita ka je kai zunubi ka dawo ka daga hannu ka ce astaghfirullah ce je ka an yafe ka sake komawa ka je ka dada zunubin ka ce ka tuba ya ce je ka an yafe a hadisi ma Allah ya ce yana son bawan da zai aikata zunubi kuma ya san yana da ubangijin da yake yafe zunubi ba wanda ya yadda ya yi zunubin kuma yakan tsorace shi a ashe akwai Allah sai ya koma ga Allah sai ce yafe min Allah yana son wannan bawan amma Allah baya son bawan da yake mai taurin kai wanda bai yadda ma akwai Allah din ba tabaraka wa ta'ala da haka Allah mai tausayi ne mai jin kai ne dan da tausayinsa da jin ƙayan ubangiji ne ya kaddara kaza ba ta iya taka ɗanta na agwagwa za ta lullube yayanta kaga dai idanta yana sama baya ƙasa amma da za ta tashi ta motsa wala ba ta iya ba ta take ɗanta ba ka duba kaza da rahamar Allah da jin ƙai ne kaza za ta kwanta ta yi kusan sati biyu tana kwanci ita ta cutu ta ɗumama kwannan don ta samar da 'ya'ya ‘ya'yan da suna girma da sun yi wata uku za su watsar da ita su rabu ita kai harkar kaza sai haƙuri daga baya ma waɗannan ‘ya'yan ba sai su da suna mata barbara kuma ta haifi zakara bayan ya girma ya shiga duniya ya ƙarfi kuma iya dawo kuma ya zo da binta ba za ta kore shi ba ba ce ai ɗansa ɗanta ba ne ba amma ka duba ‘ya'yan nan haka za ta yi ta hana kanta ci da sha ta yi sati biyu ba ta fita ta yi kiwo ba wata kazar takan yi sati bata sha ruwa ba tana kwanci sai a ce wai wannan kazar ba ta ci abinci tausayin ɗa to duka wannan fa yana cikin ɓangare na tausayin ubangiji da ya yaɗa shi a duniya yana daga cikin tausayi na ɗa tausayin ubangiji Allah ya tsakura wa ɗan adam mace za ta ɗauki cikin cikin ɗa ya girma ya kai wata takwas wata tara ya kai haihuwa amma wallahi malam ba za ta zo ta yi rubda ciki ta danne shi ta kashe shi ba ba za ta zo ta sunkuya ta danne cikin ta kashe shi ba ta zo fitar da shi wataƙila ran ta fita amma ta yadda ta fitar da shi din ko da ko wata ta mutu ta zo haihuwa ta mutu ba matar da za ta ce ni ba zan ɗauki ciki ba don kar in zo in haihu in mutu kun taɓa gani sun san ba ana mutuwa amma wannan tausayi rahimun na ubangiji din sai sa sai ta so ta dau cikin har ma an bata dauki cikin ba sai ta ji damuwa ta tarbiyyanci cikin ta fito da shi ta ji ciwo jini ya fita jinin ta ya kare ta wahala ta kasa bacci ta ta rike dan nan shekara biyu yana hannunta duk yana cikin rahimun din ubangiji tausayi da ya tsakura wa bayi to wannan walillahi masalul ala wannan tausayin nan adam kenan to ina ga wanda yake shi ya halice mu ai saboda tausayin sa da jin kai sai ya halice aljanna ai da shaidan ya zo ya ce ya yi alkawari sai ya halakar da bayi sai Allah ya ce da shi inna ibadi laysa laka alaihim sultanu illa mani taba'aka min al-ghawina a cikin bayina baka isa ka halakar da duka ba akwai wanda baka da karfin isa da mulki da sarauta akan su ya kai shedan sai dai wanda suka bi ka a cikin su cikin halakar ko tababbu wannan ba za a rasa ba to sakon shine ku zama masu tausayi ku tausaya wa ƴaƴanku ku tausaya wa abokanan zaman ku ku tausaya wa na ƙasa da ku malam ku tausaya musu na ƙasa da ku ku tausaya musu ku tuna da su in sun yi kuka in sun ce suna jin yunwa a bincika a ga da gaske suna jin yunwa a ba su abinci a nemo abinci in sun ce da ku ba su da ruwan da za su sha ku ɗauki kuɗinsu ku yi musu aiki yana cikin rahim wa huwa al-azizur rahim Allah mai tausayi ne to ana son bawan Allah bawan Allah shi ma ya koyi da ubangiji zama mai tausayi yanzu akwai mutanen da a ƙasar nan arewa wallahi sai mutum ya share kilomita sha biyu ya samu ruwan da zai sha sha biyu ba na so ni ce a jiha kaza a jiha kaza karar mai gidan ya ji labari ya ce a jiharsa ce wallahi ina gaya muku wannan a cikin mutanenmu na ƙauyuka akwai ƙauyukan da sha biyu ai kaɗan ne muna zuwa yawon wa'azi muna gani sai ka ga mutane da jakuna suna koran jakuna da jarakuna ina za ku je za mu je ɗiban ruwa ne akwai gidan da sati-sati ake ɗiban ruwa za a ɗora wa yaro ya hau jaki da jarka takwas goma a tamke su da igiya sai ya yi tafiyan kusan kilomita goma sha kusan ashirin su je kogi su ɗauko ɗebo gurɓataccen ruwa su zo su ajiye shi su sa masa alimun wasu kuma da ba su da alimun ɗin haka za su sa masa wannan tsumman tatar ko kotu ta ce shi da shi za a ci da shi za a sha da shi za a yi komai wallahi sai ku tambaya ya suke a masallatan su wajen sallah ruwa da za ka sha akwai ƙauyen da muka je ba nisa wallahi mun je za mu wuce muka ga wani kududdufi da agwagi da jakuna sai kuma ga shanu ga yara irin damana ta tafi ɗin ruwan ya yi jajawar ga agwagi suna linkaya a ciki ga jakuna suna abin ga kuma masu ɗiban ruwa da tukwane kuma suna ɗauka sai muka tambayi yan garin muka ce wannan ruwan mai ake da shi mutane suke ɗewa sai ruwan shan ne muka ce yanzu ruwan nan da shi agwagi su shiga jakuna shiga shanu shiga ce to ya zamu yi ba mu da wani amma wallahi garin gaba ɗaya a cike yake da fasta fasta da yan siyasa kuma yan siyasan nan da kuke gani shugabannin sun fi mu sanin waɗannan ƙauyuka saboda mu sai uzuri ya kai mu wa'azi ko karantawa za mu iya ganewa ko an bugo waya a gaya mana amma su ko daman ba inda ba su zagaya ba neman ƙura in nan kai daɗe bai je ba ma yaransa sun je kuma an musu alkawari an ce za a ba su ruwa kawai me za a musu motoci za a kawo a yi tona musu bohol na zamani akwai mota katuwa ta bohol wanda duk nisan ruwa sai ta tono shi ta ɗauko shi ko a can ƙasa yake a tura waɗannan motoci su yi musu bohol bohol a yi tankuna ko na roba ne a sa musu sola somo din ya rinka jawo musu ruwa yana tara musu na bin layi suna sha amma ya gagara sai a zo ana ta kashe kudi akan wasu abubuwan da ba su da amfani kai daga ganin ka kasan abin da akwai abin da ake kashe wai kudi bai da amfani ko ba ka bane gashi nan a fili kowa yana gani amma ba za a faɗa ba yayin da wasu suna can suna neman firamare da za su tsuguna billahi azimu za ka tarar da ƙauye iya ganin ka jama'a amma wallahi malam firamarin ta faffashe ta tsage kwanan iska ta ɗauke shi an sace wani yaran a gindin bishiya suke malamin makarantar yana gindin bishiya yaran masu na gindin suna nan barkace a ƙasar nan barkace Allah ya saka wa gwamnan Maiduguri zulum Allah ya ƙara masa lafiya da imani da ce muku muna son wannan mutumin muna ƙaunarsa saboda ƙoƙarin da yake wallahi na je Maiduguri kwanan nan na ce nake tafka tafkan makarantu na ce wannan kamfani ne ko me aka ce wallahi primary school ne malam ka san ya yake yi wallahi gini ne iya ganin ka hawa uku hudu kuma kowane aji su ya sa masa AC AC iya condition fa ku gaya mun din Najeriya wani gwamna yake wani abu amma wasu 'yan siyasa marasa manufa ba sa son sa haushi suke ji wata wai mun faɗa mun mai addu'a wani ya bugo mun wai meye ne haka ne mai aiki a nace a nace yanzu mutanen nan su yi laifi mu faɗi laifin su in sun yi ba daidai ba mu faɗa don su gyara kuma in sun yi daidai mu kasa faɗa mu yi musu addu'a duk wani wanda yake so a yabe shi a yi mai addu'a ya aikata aiki mai kyau ku je Maiduguri ku je ku gani ku duba talaucin da ake fama wahalar da ake fama ga faman gina gidajen yan gudun hijira ga faman kaza ga waye da sauransu amma wallahi wallahi kana shiga garin Maiduguri wannan magana da na gaya maka za ka yi mamaki ni kan ban gane ba sai da na tambaya aka ce ai suna nan barkace ai primary school a gina ta hawa uku kofofi masu tsada kuma kowane aji da AC kai wannan hidimar sa ya more wallahi air condition ba to yanzu universities ma lecture halls na university akwai AC amma wallahi gwamna mai duguri zulum wallahi AC yake sawa a wannan ku je ku duba ku gani to ga malam ma shaida Allah ma albarka malam ya je mai duguri kwana yace shi ga naune jiyau kai ma ka gani ko nace kaga inda ake mutunta ilimi yanzu waɗannan ƴaƴan in suka tashi daga nan zuwa shekara 100 ba za su manta da mutumin nan ba sai ya mutunta su amma mu ko ya kai gani yan firamare mu in kaga dan firamare kamar daga kabari ya taho ba wurin zama mai kyau makaranta ta mutu ta lalace makarantun sakandare sai macizai a ciki da wayewa da sauransu gaskiya ne yanzu abin tambaya shi wannan daga sama aka kamai kudin kudin gwamnati ne na najeriya abin da ake bashi a jiharsa yaki ya sace kudin yake yi wa al'ummarsa aiki mutumin da yake cikin ƙauye yana cikin daji yana gidan kara an je dajinsa an gina masa gida gidan bulo da siminti an sa masa wuta an tona masa bohol an ce koma kuma an kai masa soja ya tsare shi me ake nema sama da wannan a'a tausayi tausayi jin kai kuma a hakan nan mutumin nan a hakan nan yanzu ya fito yana cewa shi ba shi ba bai da burin waye sake maimaitawa ya gaji wallahi to ai ai Allah suka sa a gaba ya ya wannan abun nan wallahi tallahi kai kai saka ce ba za ka maimaita ba ko batan kai kai ko mafarki kai ka barka ka zo ka ce mana ba za ka maimaita ba ka sha mamaki amma su waɗannan yi suke yi suna cewa ba za su maimaita ba ana cewa sai kun maimaita roƙonsu ake Allah annabi saboda aikin ne a gabansu tausayi jama'a dole mu zama masu shugaba yana daga cikin sifar shugaba na kwarai ya zama mai tausayi ya zama mai jin kai ba wanda kullun zai rinka tunanin kawai shi mai dame shi aljihunsa kawai ba kuna ta sayan gidaje kuna ta sayan filaye kuna ta sai da gurare kuna ta kaza kuna ta kaza kuna ta kaza kun manta da talakawa asibiti ba magani babu kaza ba kaza kuna ta yawo a kasashen waje kuna ta kaza kuma kuna tare tare kuma ku tara adadin shekarun da za ku cinye abin da ku tara ba wallahi ai wannan is reality a sanannen abu ne malam duk mutumin da Allah ya bashi ya fi karfin abincin da zai ci daya rigar da zai saka biyu wurin da zai zauna uku nauyin makarantar 'ya'yansa da larurorinsa hudu sannan ya samu abin da zai rike lafiyarsa da larurarsa to me yake nema a duniya to me amfanin tare tare habadan Allah habadan Allah mutane suna bukatar abin da za su ci abin da za su sha ƙasar da za su noma yanzu daji a ƙasar nan baka isa mutumin ƙauye je sare daji je zai noma sai an kama shi amma gashi nan dajin a banza yan kidnapper sun kame dajukan ku yanka su man duk ku sa gire da a rarraba mutane ku ba su sake su nome gonakin ba za su nome ba za su nome za su nome a yanka dajukan a basu a ce ku ta noma za mu kawo muku taki in kun ga dama ma ku ba su haya ba za a noma ba ku duba yawan mu ku duba yawan dajin da muke da shi amma take daya baka isa ka taba ba wannan wani irin tunani ne wannan ko mutane suna bukata abin da za su ci yanzu a garin nan a garin nan masu kuɗi masu hali da suke neman hectare hectare hectares ekoki da hectare da za su yi noma su zuba kuɗi a noma amma babu wani noman amma fa akwai daji ba za a sake tunani ba a ɗebo motoci masu shekara a zuba su a daji su yi ta sare bishiyoyin nan ana ta yankawa ana rabawa ina ministan agriculture ina ministan wane ne ina ministan kaza tun da dajin ya zama matsala ana makalewa ana kashe mutane a ciki ta ku bude dajin mana yanzu ku a cikin ku da kuke gabana akwai wannan an yanka mai daji aka bashi noma ba zai je ba a guje a baka daji a baka na taki ko eh guda biyu da kudin mota ba wanda ba zai je ba Allah ya ba mu tausayi da jin kai da yawa shi yasa malamai suka ce ana so duk shugaba Allah ya bashi wazirai na kirki yan ƙasa ƙasa na kusa da shi din nan masu faɗan alheri ba masu ina am ina am eh ai daidai kuke a ai a'a wanda za su nuna wa shugaba abu mai kyau su ce ka yi kaza kar ka yi kaza mutane suna cikin matsi a yi musu kaza kar a yi kaza dokar kaza da ake sawa kar a yi za a cutar da mutane yanzu ku duba a garin nan aka zo aka yi yajin yan adidi sau su ma da karancin tausayin su su ma da masu gidajen nasu da masu karancin tausayi na saman karancin tausayi su ma masu suka karancin tausayi ko da yake ya kamata kowa ya ba hakkin sa ko amma a yayyajin aikin abin hawa a garin nan irin adidi sau da ya zama to mana ruwan dare ya zama jiki da tsoka Allah ya bar wa kansa sanin waɗanda suka shiga kunci da matsi a cikin waɗannan kwanakin akwai waɗanda sun yi losing exams jarrabawa suna zanawa an yi jarraba a makaranta ba samu zuwa ba akwai marasa lafiya da suka mutu saboda yana buƙatar ya je asibiti bai je ba kuma ya mutu akan wani abu da bai kai ya kawo ba fi sabilillahi wani abu sai Najeriya malam ka ga mutum malam ka ga tsoho yana tafiyar kafa ya kama hanya yana tafiya inda aka ci gaba duk abin da yake ya shafi jama'a gaba daya to a daren nan shugaba yake sa sai an warware wannan matsalar akan haƙura da wata buƙatar da ake da shi don maslahar al'umma don mutane su samu kwanci hankali da nutsuwa ba a rufe ido a bari mutane su ga cikin matsi da wahala ba wasu aikin kamfani suke ba su iya zuwa suke a ranar ba a yi wannan production din wani shi ke kula da wani inji da sai ya zo shi zai operation din bai je ba so muna fatan tausayi dan nan da ake magana yana da faɗi yana daga cikin sifar wanda zaka zaba ya zama mai tausayi ba wanda zai ce zai rufe ido kawai shi bukatarsa ba duka duka in ka har da dan abin da za a samu nawa ne me za a yi shi kuma ina ma zai tafi Allahu alam Daka kowannen mu ya zama mai tausayi in yar in kaza da take dabba ce ba ta da hankali tana tausayin yarta ba za ta taka ta ba to mu me yasa ake tattake mu fi sabilillahi ba ku yi haƙuri maganar ba ta da daɗi amma amana ce ta Allah dole mu faɗa mu abin da muka yadda da shi shine mu faɗa ka ji zafi ka gyara yawa a faɗa a ji zafi a gyara in an yi shiru ba a gaya maka ba wallahi ranka ya daɗe an cuce ka an cuce ka yanzu kamar rayuwar mutane ta zama kawai rayuwa kawai kowa ta kan shi ke rayuwa ya za ta yi ta albarka ba a tunanin na ƙasa masu kuɗinku sun rufe ido kawai mu'amalarsu da su su suke yi an wayi gari talaka yanzu da kyar ya samu mata in ba da kaza haka ne mana ba shi yasa samarin dole suke hada da ƙarya ba a ta aro rigunan ana sa ana ta tsefe kai ana abin nan saboda a ce kai ma da dan dama daman ka saboda in ka kuskura suka gane kin koya aure ka ai ba inda zaka ba za su baka ba saboda baka da shi la ilaha illallah Allah ka sa mana tausayi Allah shine al-azizu wato al-ghalibul qahiru sannan ar-rahimu mai tausayin bayi da jin kai yana tausayin wanda ya tuba ya tuba zuwa gare shi koma gare shi arama sai mai aya gaba wa idna da rabbuka musa an itil qawma adh-dhalimin qawma fir'auna ala yattaqun qala rabbi inni akhafu an yukaththibun wa yadhiqu sadri wa la yanfa'u ينطلق لساني فأرسل إلى هارون أنت يا أنا الله يتي وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين yanzu za mu shiga kisar annabi Musa Allah samu fita lafiya ka tuna yayin da ubangijinka ya kirayi annabi Musa na da rabbuka Musa wani abu sai Allah Musa an samu matsayi da dauka wajen Ubangiji yau ga Allah yana kiransa directly. Allah yana ba da labari dangane da bawansa kuma manzansa kalimuhu Musa dan gidan Imrana. Musa bin Imrana salawatullahi wa salamu alaihi. Allah ya kira shi min janibi turil aiman. Yayi magana da shi Musa Allah ya gana da annabi Musa ya aiko annabi Musa ya kuma zaɓi annabi Musa ya ce tafi wajen fir'auna da shi da mutanensa na zaɓe ka na gana da kai na yi magana da kai na kuma keɓance ka tafi wajen Musa da shi da tafi wajen fir'auna da shi da mutanensa kallamahullah wa najahullah wa arsalahullah wastafahullah Allah ya zaɓe shi inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin na zaɓe ka ya kai Musa a cikin mutane na sa ka zama manzo sannan kuma na yi magana da kai a cikin annabawa wanda Allah ya magana shi ga daga irin annabi Musa ya ce kuma tafi wajen fir'auna ya ce a ni'til kawmar zalimin jama'a ku ji wannan ayar tafi wajen mutane azzalimai kaga ashe daman a cikin masu mulki akwai azzalimai kaga a nan gurin fa don Allah ya maka bayanin yanayi irin na mulkin fir'auna yanayi ne na ta'addanci da kama karya da rashin tausayi ah shi yasa ai rufe wacce kisa da cewa shi mai tausayi ne mai jin kai ai yanzu kuma ya shigo kissar masu mulki marasa tausayi shi yasa yace da su azzalumai ani itil qauma zalimi tafi wajen mutane waɗanda suke azzalumai me zalunci masu ajiye abu ba inda ya kamata ajiye shi ba Allah ma ya ce mana kauma fir'aun in baka gane su ayi ba su ne mutanen fir'auna da shi fir'aunan da mutanensa azzalumai ne inji Allah ala yattaqun ka gaya musu yanzu ba za su ji tsoron Allah ba yanzu fir'auna da kai da mutanenka ba za ku ji tsoron Allah ba ka je ka ce da su mana ku ji tsoron Allah kenan kenan duk iyar mutum ana ce mai ji tsoron Allah kuma duk isar mutum duk mulkin mutum duk kasaitar mutum duk kowaye mutum sai a ce da shi ya ji tsoron Allah na'am duk wanda yake shugabantar mutane wallahi yana buƙatar a ce ya ji tsoron Allah kuma yana buƙatar ya rinka sauraron masu ce masa ya ji tsoron Allah wallahi in suka kewaye ka suna ta yabanka kullun suna maka bambadanci suna kaza ana maka fadanci ana maka kaza wallahi wallahi ba wallahi ba su yi maka mai kyau ba dole ka samu wanda zai rinka girgiza ka kwarai kuwa amma kullum burin burin a tafi daidai daidai kai ka san ba daidai kake ba yi da haka ka samu wanda zai rinka ce ma ka ji tsoron Allah ko da ko yana nesa ne da kai duk wanda zai zo kana kan kuskure yana ta yabanka akan kuskure yana ta kaza aljihunka yake so kawai ya za zo suna yabanku a zahiri amma kuma suna daukan diga da makami suna saran sarar ku internally duk sun kewaye ku ba ku sani ba kun dauka masoyan ku ne amma kuma su ne mugayen makiyan ku kuna kallo wasu a nesa kun ce su ne makiyan kuma na gindin su ne makiyan shi makiya haka yake ya yabe ka ya ziga ka a gaban ka ya faɗa ka yi kaza ya wawuri abinda zai wawura kuma aje a yi mitin da shi ya za a karya ka kuma galiban da su ake mitin suke karya ku wallahi kuma ku je ku yi bincike akan wannan abin da na gaya muku ku bincika za ku gani haka Allah ya ce wa fir'auna ya ce wa annabi Musa tafi wajen mutane azzalumai qauma fir'auna ala yattaqun sai Allah ya ce mai
قال رب إني أخاف أن يكذبون هكا ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون سأل موسى يتشد أبنجي قال رب إني أخاف أن يكذبون يا أبنجي إنا جن صورا ذا سقريتاني فرعون دمتا ننسى definitely ذا سقريتاني إني أخاف an yukazzibun malaka duba annabi Musa da kansa ya san taurin kan Fir'auna wallahi in aka ce masa ji tsoron Allah zai ƙaryata to kenan ƙaryata gaskiya da ƙaryata alqur'ani sifa ne irin ta fir'aunanci da fir'aunawa ina jin tsoron kasu ƙaryata ne kuma zan shiga kunci a kirjina matsi wa yadhiqu sadri ga kuma harshe na ba zai warware ba saboda shi annabi Musa an ce yana da i'ina a bakinsa ko yana da ɗan nauyin harshe a magana haka Allah iya shi da ka ga mai i'ina ko mai nauyin harshe bai da matsala yana da salaf annabi Musa ma haka yake yace to ubangiji ni ga yadda bakina yake zan shiga damuwa za su ta ni zan ji ba daɗi kunci da matsi a cikin zuciyata na'am duk wanda ya je yana faɗan gaskiya aka karyata shi zai ji matsi zai ji ba daɗi a cikin zuciyarsa imani ne sannan kuma ga yadda harshe na yake wala yantaliqu lisani yace fa arsil ila harun ya ubangiji ina neman alfarmar a aika wa annabi haruna ma shi ma ya zo mu je tare da shi shine fa arsil ila harun to sai Allah ya ce ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا haka فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون طيب annabi Musa ya fara bada uzuri Allah ya ce ka je to shine wasu malamai suke cewa ai ba laifi bane dan malami ya ji tsoron wani azzalimi ku nutsu ku fahimci wannan bayanin haka ne mana da haka masu yawa matsoraci ne kaza kaza eh an ji tsoron eh an ji tsoron misali suka ce ga annabi Musa Allah ya tura shi wajen azzalimai annabin Allah ne fa shi ma muayyadun ne min indillah Allah yana taimakon sa kuma Allah ne ya aika shi directly amma sai ya ce me Allah rabbi inni akhafu an yukadzibun ya ubangiji ina jin tsoro za su karyata ni yace wa yadhiqu sadri wannan duk uzurori ne yake ta bayarwa wala yantaliqu lisani yace fa arsil ila haruna ataya ni a hada mun da dan uwana haruna mu je tare wannan yake nuna ma lalle mulkin fir'auna ya isa mulki kuma jabberancin fir'auna ya kai yace a hada ni da dan uwana haruna yace ya Allah ina da wani laifi a wajen mutanen nan fir'auna da shi da mutanensa walahum alayya zambun akwai wani laifi da suke tuhuma ta laifi da suke da shi a kaina fa akhafu an yaqtulun ina jin tsoron kasu kashe ni a ashe ba laifi bane da malami ya ji tsoron kara kashe shi kaga malam ya kada kai ko ya ce wato haka ne malam ko ba haka bane ba to da aka shi ai gwanda ya tsaya ya ci gaba da wa'azi ku dade kuna samu ko ba gaba ne to ku nutsu yan gaba dai gaba dai ku nutsu yawa al'amura suna iya canjawa yanzu nan uzuri ne annabi Musa ya faɗa da haka mutum ya ga dugu-dugu ya ga ya za a yi ce to a da ya da sadi ko ba gaba ne ba yace ina da laifi a wajen su mutanen nan nema suke su kashe ni daga nan malamai suka ce in mutum yayi duk abin da mutum zai iya kare kansa kar a kashe shi ba tsoro bane ba laifi yayi ba kuma ba jara'a bane ba wai burgewa bane kaje kai abin da za a kashe ka din ko ba ka bane ba yawa jara'a shine ka faɗi gaskiya kuma ka nemi kariya daga wajen Allah ai duka waɗannan ai mutane ne ai yan adam ne kuma ka duba wannan da annabi ake ake fafatawa to sai Allah ya ce kala kalla sam ba haka bane ku je fazhaba tafi da kai da dan uwanka Haruna din ku je da kai da shi ku tafi aje a isar da sakon Allah to insha Allah sati mai zuwa za mu buga mu ji me ya faru da suka je ya akai ya Allah ka tsare mana mutuncinmu ka tsare mana imaninmu ka tsare mana malamanmu ya Allah ka tsare mana addininmu ya Allah ka ba mu shugabanni na kware masu tsoronka ubangiji ka ba mu kuma talakawa masu biyayya masu tsoronka masu da'a gare ka Allah ka yafe mana ka samu cika da imani wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh